الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itikanin Qur'an da yake nan a cikin garin Kano a wannan rana ta litinin wanda yau takwas ga watan takwas hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma ya dace da 22 ga watan uku miladiya 2021 wannan zama namu shine zama na tara a cikin karatun wannan littafi namu mai tarin albarka littafin al'adabul mufarad na al'imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alai idan ba manta ba rana ita mun soma babun yabur walidaihi ma lam yakun ma'asiya cewa lalle mutum yayi da'a da biyayya ga mahaifansa muddin dai ba a sami sabon Allah a cikin wannan umarni nasu ba to mun yi nisa a cikin hadifin mun kusa kaiwa ƙarshe lokaci mana halin nasa inda za mu tashi shine wala tarfa asaka ala ahlika wa akhifhum fillahi azza wa jal to yace wala tarfa asaka ala ahlika kada ka daga sandarka akan iyalanka me ma'anar wannan kenan kada ka dake su kun ga da aka ce wala tarfa asaka ala ahlika shi larabci akwai abin da kira huruful jar harufa na jarra wanda zaka samu fi'ili yakan yi ta'addi da su ya tsallaka zuwa ga mafa'ulun bihi canjin harufan yakan canja ma'ana akwai riwaya ta al'imamu ahmad a cikin al-musnad nasa yana cewa wala tarfa anhum asaka wala tarfa anhum asaka adaban to kun ganin shi wannan riwaya ta imamu ahmad ta yi ta'addi da an ita kuma wannan da take rubuta a hannunmu ta yi ta'addi da ala ta ku an ce wala tarfa asaka an ahlika to to wannan dai abinda yake a nusakh mafi yawa ala ala ita wacan an ahlikan zaka samu cewa kamar yadda faɗa riwaya ce ta Imam Ahmad a cikin Al-Musnad nasa da ala ahlika da an ahlika suna da bambanci idan mun dauki riwayar da take a kwafin da yake hannuna wala tarfa asaka kada kada ka daga sandarka ala ahlika akan iyalanka ma'ana kada ka daga sanda kace zaka dake su kaga kenan zamu ce wannan abin da yake hani kada a daki mata ita kuma wannan riwaya wala tarfa asaka an ahlika kada ka ɗauke sandanka daga barinsu ma'ana kenan kada ka daina ladabtar da su kenan ka iya dukansu mun gane ko? to kowace ta riga ta inganta illa iyaka malamai sun yi tafsiri na farko ƙur'ani ya nuna cewa ya halatta a daki mace da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim sai ce fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah sai ce wallati takhafuna nushuzahunna fa'ibuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in atanakum fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kana aliyan kabira to kaga Allah subhanahu wataala a wannan aya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa su mazaje su ne wanda suke da tacewa akan mata su ne suke tsayuwa da gudanar da al'amarin matansu saboda me bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'd saboda fikon da Allah ya wasashi akan sashi mafi yawa zaka ga kwakwalwar namiji da hangen nesan sa ta tara ta yamace wani zubin sai kaga in mutum ya kai shekara ashirin zuwa da biyar to mahaifiyarsa ma sai ya mata gyara akan wasu abubuwa da zan tashi saboda shi namiji ahali ne na jagoranci shi kuma jagora dole ya zama mutum wanda yake mai zuzzurfin tunani tare da cewa za mu samu akwai ɗaiɗaikun mata wanda hankulansu yarin jayi na mazaje to an ce annadir la yuqasu alai duk abin da ya zama ba shi da yawa ba za yi kiyasi akan sa ba kun ga nana ummu salama Allah ya kara mata da kun sha jin kisa abin da ya faru salin hudaybiya manzo alaihi salatu wasalam ya ce masahabbai kowa ya je ya soke taguwarsa ko kuma abin yankansa ya yanka su yi aski a warware wannan umara tunda abin da ya faru ya faru sahabbai kowa yana cikin damuwa da kwafan ya za a hana su gashi dab da shiga makka ce an hana su kun ga babu wanda ya tashi manzo alaihi salatu wasalam ya samu damuwa ya shiga wajen na ummu salama Allah ya kara mata yadda ya ce mutanen ki sun halaka annabin su yayi musu umarni ba su bi ba me ya faru ya mai aikin Allah ya ce mata kaza kaza ta ce karka damu ka je ka soke dabbobinka kuma ka yi aski kowa zai tashi kun ga anan na ummu salama Allah ya kara mata yadda sai Allah ya tsinka yadda ita abinda wato ya fitar da sahabbai ga baki ɗaya daga kowace irin damuwa domin abu ne wanda yake mai matukar muni kuma hatsari ba na wasa manzo alaihi salam ya ce ai kaza a ki kun ga yanzu tunaninta da hasashenta shine abin da ya zama an aiwatar kuma Allah subhanahu wataala ya ba da mafita wani lokaci zai iya zamowa ma akwai nusus na ƙur'ani kasansu ko na hadisi to amma kuma abin zai ɗauke daga cikin ƙwaƙwalwar namiji Allah tsin kayar da mace al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala akwai lokacin da wata matsala wata qadiyya ta sa wato aka kai wata ƙara a wata kotu sai zama da mahaifiyar Imam Shafi'i da wata mata su za su ba da shaida tun da abin da ya shafi mata a wannan lokaci suna zaune sai alkali ya ce to yanzu ɗayar ta tashi ta fita in ɗayar ta fita sai wacce take nan ta ba da shaida in ta kammala ba da shaida to sai ita wadda ba da shaida ta fita ta wajen ta shigo kuma ita ta ba da sata wani alkali ne ya faɗi haka yana rufe baki zan ce to Allah gafarta malan ya zaka yi da fadin Allah subhanahu wataala fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i yantadhilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra kaga shikenan tace to idan ni na tashi na fita ita za ta ba da shaida za a yi na san ta yi kuskure ba na tana in gyara kaga ba zan sani ba sannan idan ita ce ta fita ne nake ba da shaida in kuskure ba ta san na yi ba dole sai muna haɗe ya ce wannan gaskiya ne saboda haka ai ba ja kariya mutu a saura ko to wannan ɗaiɗaiku ne za a samu amma ba su da yawa ku duba kisan bilkis da mutanenta take cewa ya ayyuhal mala'u wanni ya ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya watuni muslimin qalat ya ayyuhal mala'u waftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun sai suka ce nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wa namuru ilayki fanzuri ma za tamurin su suna gani a fafata su dinnan ma'abuta iya yaki da tsannin karfi amma dai lamari yana hannunta to kun ga anan sai tafi su hankali qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan nafsaduha wa ja'alu aizata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun kaga anan sai hankalin ta yafi nasu to wannan ba shi da yawa ana magana a galabiya namiji ya fi karfin kwakwalwa da hangen nesa to shi yasa ma aka sa shedan mace biyu a matsayin me shedan namiji daya to wannan shi yasa Allah yake cewa bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim kuma saboda abinda suke ciyarwa na dukiyoyin su ashe daga cikin kawama ka zama kai ne mai gida mai fada aji ya zama kai kake ciyar da ita ba ita take ciyar da kai ba idan ita take ciyar da kai akwai matsala kana ganin kana so kai tsawa sai dai ai ma tsawa ba zai yi yiwa ba to Allah sai ce fasalihatu qanitatun hafizatun ghaibi ma hafizallah mata na kwarai mata nagartattu to masu da'a ne sannan masu kiyaye haƙoƙin mazansu ne a bayan idansu da kiyayewar Allah sai Allah ce wallati takhafun nushuzahunna duk wacce kuke jin tsoron tashin karan hancinta ko tomatta fa'iruhunna matakin farko ai musu wa'azi kaza Allah ya hana kaza manzo alaihi salam ya hana kaza ya saba da ainihin kikkiawar zamantakewa duk abin da aka sani a faɗa mata in ta ji shi kenan an wuce wurin in ba ta ji ba wahajjuruhun na firma baje to sai ku ƙaurace musu auraren kwanciya shimfiɗar ta daban taka daban ko kuma ana shimfiɗa dai an juya mata baya to ƙila sai wannan ba ta yi ba allah sai yake cewa wadribuhun to ana sai ku da su kuma hadisi yace darba na ghaira mubarrih duka ba wanda zai fasa fata ba wanda zai kare gashi ba al'adar maguzawa ce a ce wai yayin matarsa ta ragade ya tsaga mata gashi ya ma karya ta wallahi akwai wanda zaka ce wai ya karya matarsa duka sai ka ce kura wannan ai wato ba hankali a cikin irin wannan al'amura to Allah sai yake cewa ka gane ce wadribuhun kun samu ku da ke so fa ina zanakum fala tabu alaihin sabila in suka yi muku biyayya to kada kuma ku nemi wata hanya ta cutar da su domin in kai kana gani yanzu kai ne namiji kai ne sama da ita inna Allah kana aliyan kabira to Allah shine madaukaki sama da kai kuma shine mai girma in ka fi karfin ta Allah ya fi karfin ka kaga anan abinda ake nunawa halaccin adaki mace wannan aya idan muka duba ta yi daidai da wani riwayan da aka ce wala tarfa anhum asaka wato kada ka ɗauke sandarka daga barinsu ma'ana kada ka ƙi ladabtar da su in ta kama a dake su ainihin sai a dake su ga wani hadifi wanda al'imam abu dawud da ibn malar imam darimi sun rawaito shi hadifin iyas manzo alayhi salatu wassalam sai ki cewa la tadribu ima Allah kada ku kuskura ku dake bayin Allah mata faja Umar radiyallahu an to bayan manzo alayhi salam ya bada wannan umarni kun ga da ce la tadribu ima Allah kaga kenan ko ta yi laifi ko ba ta yi laifi manzo Allah bai toka ciya ba kanku dake su to bayan an yi wannan kuma kun san dama su matan makka sun saba da rayuwar matan madina matan makka suna da da'a da shayin mazajensu akasin matan madina matan madina za ka samu tabararru ne galibi za ka su suke jujjuya mazajen nasu to sai matan makka da suka zo sai suka kwafa a wajen matan madina ma'ana su ma sai suka rika tabara irin wanda matan madina suke har yau idan ka je kaga yadda wato matan madina suke dilin da mazajen sai ka tausaya wa mazajen to saboda haka sai manzo alaihi salam ce kada a dake su فجاء عمر رضي الله عنه سيدنا عمر الله قال مسا يدا سي يزو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوا ga manzo عليه الصلاه والسلام فقال sai yace za'irna nisa'u ala azwajihin ya ma'aikin Allah wannan umarni da ka bada ya sa yanzu mata sun yi tsiwa akan mazajensu yanzu kawai ga baki da in banda tsiwa da tutsu babu abin da suke musu farakhasa fi darbihinna sai ce to shikenan an yi rangwame a iya dukan su ma'ana idan dalilin duka ya kama a iya dukan su to bayan an bada wannan kaga dacin su aka ba certificate yanzu kuma an ba maza certificate dama wani irfi yake jira to kaga zai ga ai wata sunna ce ma zai dabbaka yanzu in yi duka to sai suka same suka dinga mangara fatsafa bi alin nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathir to sai ga mata sun yi kwamba sun zo gidan manzo alaihi salatu wasallam yashkuna azwajahunna suna kawo karan mazajen su sun ishe su da duka da ainihin gwabza faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير manzo alaihi salatu wasalam sai ce to lalle mata da yawa sun taru sun zo gidan manzo alaihi salatu wasalam yashkuna azwajahunna kuma yanzu ga suna ta ƙara akan mazajensu suna ta dukan su sai yace laysa ulaika bi khiyarikum wa'antanan ku masu dukan nan ba su ne zababbun ku ba manzo alayhi salam yana cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli manzo alayhi salam tunda yazo duniya har ya koma alayhi salam bai taba daga hannu yadda kimatarsa ba ko yadda ki wani baran gidansa in kaga manzo alayhi salam ya daga madoki to sai dai a fagen fama amma dai yadda kimace manzo alayhi salam bai taba yi ba ina fata an gane to anan sai mu ce riwayoyin nan guda biyu wannan da ta ce kamar wadda take hannuna cewa wala tarfa asaka ala ahlika kada ka daga sanda kada ki iyalanka ma'ana kada ka yi masu dukan da babu hujja a ciki ko kuma dukan da ya wuce abin da shari'a ta ba da dama kenan wannan shine za a fuskantar da me da hanin shi kuma wannan riwaya cewa wala tarfa anhum asaka adaban kada ka dauke sandanka daga kansu ta fuskar ladabtarwa ma'ana idan halin adake mace yayi to kada ka ce ba za ka ladabtar da ita ba anan malamai sun kasa mata ko kuma aurata gida hudu akwai wanda da shi da ita mutanen kirki ne salihan bayi masu hankali kaga idan aka samu haka zancen duka ba zai taso ba ina tuna wani daga cikin magabata ba zan iya tuna sunansa ba lokacin da aka kawo masa amarya a daren farko sai ce to abinda nake so da kai don Allah duk abinda ka san baka so duk abinda zai bata ma rai duk abinda idan an yi zai so sama ka zana mun shi kuma duk abin da idan an yi ma zai faranta maka zana mai shi ya zane mata baya son kaza baya son kaza baya son kaza kuma ya fi son kaza ya fi son kaza ya fi son kaza a lokacin da yake bada labari ya ce bana shekarar su talatin bai taba ga ko ya ji abin da idansa bai so ya gani ko kunninsa ya ji da tare da bai taba gani ba ai duk haka matan mu suke shekara 30 ba a zo muku wannan ba wai ana nufin daga 30 ta saba ba a dai lokacin da ke ba da labari shekara su 30 bai taba ga abin da bai so ya gani ba bai taba jin abin da ba zai so ya ji ba to kaga anan za mu ce an dace da nagari ta kowane bangare idan sun zamo cewa duk na kirki ne shi na kirki ita na kirki ya shi kenan magana ta riga ta kare ana cewa lau an safan nasu da tsara alƙali da mutane kowa zai zama wani kirki alƙali ya huta duk sai a rufe kotuna sai a rufe kotuna a ce kowa na kirki ne kowa ba wanda zai zalunci wani ko kuma a ce wato da mai haƙuri da mara haƙuri shi mai haƙurin ba zai yi ƙoƙari ya taɓo mara haƙuri ba shi kuma mai haƙuri an taɓo shi ya haƙura ba shi kenan ba alƙali ba zai samu albashi ba tunda kotun a rufe ba wanda za a ɗauka alƙalinci to wannan kaga shi ne matakin farko kuma wannan nadir ne ba shi da yawa a ce wani da matarsa lafiya kalau ba a taba jin kansu ba shi yasa akwai magana da Hausawa suke ni ba na wafakawa 100 bisa 100 in aka yi aure tun lokacin kakanninmu sai mu ji an ce Allah ya saba halayensu to ni da yanzu kan ce Allah ya fahimtar da su juna su yakuri da juna duk da cewa manufar ita ce Allah saba halayensu ma'ana in ɗaya bai da hakuri to Allah ya ba ɗaya hakuri shine ma'anar wannan addu'ar to amma in ba sa hakuri ne kuma ta zaka ce Allah saba halayensu to kaga ana addu'a ɗin ya zama mara hakuri kenan to almuhim dai ajin farko duk su zama kirki kaga ba maganan duka ba maganan zara ido ba maganan hantara duk wannan bai taso ba aji na biyu a ce duk ba su da kirki Allah kiyaye to kaga wannan shikenan an ce kowanne masaki akwai abokin burmin sa saboda haka ta dake shi da ke ta tafi kwallon sai ta kwalata wallahi akwai matar da ake faɗa mana kuma shi wanda yake faɗa ya san su yace dama da sun so ma rigima da miji sai ta je ta sako gajeren wando ma'ana saboda haka ita ma ta baci kanta to kaga ai gida ya riga ya lalace a ce ana dambatawa tsakanin mace da miji wannan ma'anarsa rushe gidan domin mafi yawa matsalolin ma'aurata su yaya suke kwafa ita ya in ta ga yadda mahaifiyarta take wa ubanta rashin mutunci to kaman uwan na ce mata ke ma in kin yi aure haka zaki wa mijinki wallahi nadir ne in ba wai zabun Allah ba a ce fitananniyar mata fitsarariya mara mutunci kuma ka ji yadda ta zan mutunci da miji kadan ne saboda ta ga yadda aka ci kwalar babanta yadda aka yi babanta dungushe ya kawo shinkafa kwano biyar a aika ta je ta sayar da kwano biyu makota duk irin wannan abubuwan ta koya to shi ma kuma dan yadda ya ga babansa yana naushin mahaifiyarsa to shi ma in yi aure haka zai dinga naushin matarsa ya kufa wajen babansa shi sanya ake so gida ya ginu da tarbiyya da mutunci duk ƴaƴan da kuka samu to kowa idan yaje shi ma wannan halin zai nuna me yasa ya da matan tashin farko ake so ma auren sai an gama bincike idza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu kun ga shari'a sai ta ambata wannan addini mutum ne baya fashin sallah bai wasa da sallah bai wasa da azumi bai duk wata da'a ta Allah baya wasa da ita mutum ne mai addini sannan khuluquhu mutum ne wanda yake mai gaskiya ba makareci ba ba mai cin amana ba ya san girman na sama da shi zai mutunta na ƙasa da shi duk wata mu'amala da kake so ta dan adam kyakkyawa zaka samu gunsa haka ake bukatar dan adam shi yasa kullun nukan ce kai yaro makaranta ba wai manufarsa dole sai yayi karatu ya zama mai bada fatawa ba a'a ya dai zama mutumin kirki shine lambar farko ya zama duk wanda ya mu'amala da shi ya yi mu'amala da wanda ya san ciwon kansa kuma ya san mutunci san da tako wannan shi ne abin da ake nema ina amfani a cikin mutum ya yi karatu amma kuma babu halayya mutum ya yi karatu ba ɗabi'a kirki shi za za ga cewa magabata dama suke tankihin ma'ana tantance wa za su kai maɗansu ya koya masa karatu ba kowane karabita za ka je kai maɗanka ya koya maka ba ya koya masa ba don akwai wani in ka kai ɗanka zai cutar da rayuwarsa tunda shi bai da tarbiyyar ya za a yi wanda ba shi da abu ya bayar wani daga cikin magabata shekaru da yawa da ya kai ɗansa makaranta sai ce allah gafarta malam alfarmar da nake nema a wajenka gyaruwarka da saituwarka to shine tubalin gyaruwar ɗana domin duk abin da ka aikata a wajensa kyakkyawa ne duk abin da ka bari ba ka yi ba wannan shine baya da kyau ɗalibi kwafi yake ainihin a wajen malaminsa to saboda haka dai dole ne a bincika ɗabi'a da halayya kafin a bada aure yanzu ba shi ne magan da ake ba wani ofis yake aiki me qualification ɗinsa yana da rumfa a kantin kwari ko a sabon gari yana da abun hawa yana da gida duk irin wannan su ne abubuwan da ake abin nan ba a tambaya cewa mai kunya ne mai mutunci ne yana lizimtar sallolin dabi a cikin mutane ka taba ji ana tambaye wannan abin nan a'a zance in ya zo so nawa ana ganin da tattan da kaya ko kullum da riga ɗaya ke zuwa ka gani wannan da shi ne abubuwan da ake yi ita ma yar abin da aka gina ta kenan akan duniya tun ma kafin aje ko'ina to ala kulli halin wannan babi ne mai faɗi saboda ka in sun zamo duka tantirai ne saboda haka kowace kowa sai ya ɗanɗana ma ɗan uwansa aji na uku a ce shi na kirki ne ita ce fitsararriya to kaga a nan sai mu kalli hikimar shari'a da ta ba miji dama ya rarratar da matarsa yanzu idan ya zama miji shi ne na kirki ita kuma kangariya ɗabi'a ta mace kamar yadda malamai suke cewa za ka samu ita tana tare da shaidan mafi yawa sai ta ɓata kanta kuma sai ta ɓata gidan idan ba sa ido ake na sassaitawa ba duk lokacin da aka sake wa mace linzami to wallahi ina tabbatar maka za ta abubuwan da ba ka zato dole sai ana tankwarawa sai ana kwakwafewa sai ana saitawa to idan ya zama ita ce ba ta da kirki kaga za ta yi masa abubuwa da ba daidai ba ɗayan biyu ko dai mu ce to tun da shari'a ta ba shi dama ya ladabtar da ita to ya ladabtar da ita in ta kama ya ɗan tsatsala mata bulala za mu zo nan gaba babi na adun gara ta bulala a ɗakuna za mu zo nan gaba eh farai da gaske eh za mu zo nan gaba to saboda haka in ta kama ya tsatsala mata bulala dan ta janye daga laifinta to shikenan kaga anan yanzu ita shari'a ce wa gata inda za a ce ga mutumin kirki ya aure wata wanda take fadararriya kuma sai aka ce a her kada ka taba ta kaga me zai biyo baya cewa to shikenan ta yi ta fitsara ko dai mijin ya ga cewa shi ya gaje kawai ya sake ta ita cutu ko kuma shikenan ta je kotu ba na ji akwai mutum mai mutunci da zai yadda a dinga gurfana kotu shi da matarsa yau a ce ya kai matarsa kotu ko ta kai shi kotu gobe jibi wallahi akwai wanda idan aka ce matar shi ta kai shi kotu to wallahi baya zuwa kawai sai ce to ga takaddata kai mata kawai shikenan ai akwai wanda shi wato bakan wannan sabane akwai mijin yayar abokina shi daga balaguro ma kawai ya dawo matansa uku kawai irin tutsun mata sai uwar gidan ta ce to in malam ya dawo ka bai san da zuwa kyale shi bala a dangara shi ya dawo magidanci ya yi kwanaki baya gida kuma ya dawo a ce ba za a kula shi ba yana dawo ya wuce cilakarsa shiru ba wacce ta zarce san da zuwa saboda haka akwai ‘ya'yansa tijjani mantaka ya kikkila su ɗaya ba su tsaraba zuwa can da ya huta sai ya samu takardu guda uku ya rubuta ce kai mantaka je kai mahaifiyarka kai ma tijjani kai ma'uwarka kai ma wani kai ma'uwarka kuma ina tabbatar muku magana kenan ana kaiwa sai gida an ga karuɗe da kuka wallahi dama ya yace ta ce wai ce wanda dama ita ke auren kuma shi ke nan aka yi ban bakin duniya ce ina ai ya gama to yanzu wannan kana jin zai je gurfana kotu da matarsa ai ba zai taɓa yiwa ba to saboda haka kenan ashe mataki na uku in ya zamo cewa shi da kirki ne ba ta fitsararriya dukan da aka ce a yi mata gata shari'a ce mata ita shari'a ce wa gata tunda in ba za a dake ta mutu sai a sake ta sakin nan kuma shine bala'i duk matsayin mace mutuncin ta ɗakin mijinta ko ƴar sarki waye ko ƴar gidan mai kuɗi wa wallahi gidan mijinta shine wajen darajarta anan take sarauniya amma gidan uba duk matsayinsa da ita da kanne za su kwatsu ɗaki ɗaya ƙafa wancan a wajen bakin waccan waccan ta jefa ma waccan kafa akan wuya waccan ta jefa ma waccan kafa akan ruwan cikinta haka za su kwana su wajen bakwai a ɗaki ɗaya da kannanta wannan ta yi mata tusa wannan ta yi mata tusa ta amma ɗakin mijinta a cikin gidan mijinta a cikin mutunci ita ce sarauniya sai abin da ta ga dama ta zo ta girka inda dan hali to amma wannan sai an girka dan yan mata ka gani to shi kenan nan shari'a gata ta mata wato akwai abin da wanda bai san shari'a ba sai ya dauka cewa an danne yake kuma wannan shine ba da haƙƙin mataki na hudu a ce ita ce ta kirki shi lalatacce to kaga wannan zamu ce matakin farko laifin iyaye ne muddin ba su yi bincike ba ai wajibi ne kafin a ba mutum aure a bincika me ya sanya wannan mata da ta zo wajen manzo alaihi salam take ta ma'aikin Allah da Muawiya da Abu Jahl sun zo neman aure na me kake gani manzo Allah bai mata wani rufa rufa ba yace Muawiya fasulu kullama lahu wa amma Abu Jahl huwa la yadhu saw an atikihi ma'awiyar talaka ne ba shi da komai mata kuma ba sa son sa'auri wanda ba shi da komai sannan abu jiham barrabun linnisa duka sai ce in kihi usama duk kyali su maki aure usama shi kenan a nan ba magana giba ba magana giba wannan gaba ya kamata musanta da kyau yauwa wani mutum makocinka ne abokinka ne duk an san munin halinsa a unguwa ku ya neman aure an ƙi bashi sai ya lallaba tan wata unguwa inda ba a san shi ba ya je da bami to Allah sai ya taimaka sai wani ya ce ai dan unguwa su wanda kai kuma ka san halayyarsa kila wannan neman auren na wajen bakwai ne ya auri waccan ya sake ta ya auri waccan ya sake ta ya auri waccan ya sai da kayan ɗakin ta ya ci abinci bai maida mata duk irin waɗannan to ya ka tambaye ka wani ɗin nan ya yake ka ce eh gaskiya gashi gashi ka faɗi gaskiya kai izhari mutlaq ba ikilabi ba ikifai ka faɗi gaskiya eh wannan ba a boye boye kun ba magana giba a wannan wurin ina fata mun gane amin amin to saboda haka cewa wala tarfa asaka ala ahlika ma'ana dukan da ya zamo babu dalili duka na zalunci ko kuma dukan da zai zamo an wuce ka'ida shi sa wasu malamai suke cewa a dan tsala bulala ko misali akai wato duk ma aka ce a daki mata mafiya fi barazana ce ba wallahi dan dukan na barazana ne dan ba na ji mutum zai zo ya kama mata kamar yadda ake dukan kato da kato ya ta jibgatta to Allah kyauta Allah kyauta Allah kyauta gaskiya akwai wannan din tabbas ba na kawo muku wacce ke zaga jeran wando ba a zo a da ku ta wannan gaskiya ba daidai bane ba to sai yake cewa wa akhifhum fillahi azza wa jalla ka tsoratar da su Allah subhanahu wataala wato wannan wata formula ce wacce tafi komai muhimmanci matarka ka nuna mata cewa ta ji tsoron Allah wato yanzu alhamdulillah an ci gaba saboda ilimi da mata suke yi amma wallahi malam kwakyarar da ake a shekaru can da mata ba sa karatu mu mun san za ka gama ce inda take alwala dama kofa ɗakinta ne to idan azahar ta yi kawai in ba ta so ta sulaye ta zai ta malalar ruwan kawai ta je ta yi kwanciyar ta mijin da ya zo ya garuwan ta yi alwala mana yanzu ta cuci shi saboda ba ta yi sallah ba to kullum da matanka da 'ya'yanka duk abin da ba daidai ba ka ɗora su akan nuna musu Allah ne baya san wannan abin Allah shi ne ya haramta wannan in ka kuskura ka ɗora su akan kai ne baka so to na farko dai za su yi wannan abin idan baka nan dama ai kai ne baka so ko kuma randa ka fusata su to sai ai a gabanka in yi so duk abin da za ka kai ake ne baka so to amma idan ka tsoratar da su Allah Allah shi ya haramta kaza manzo alayhi salam shi ya haramta kaza kuma aya ta nuna sakamakon mai aikata kaza shine kaza da kaza to wannan zai sa mace ta ji tsoro ko kana nan ko baka nan abin da yake daidai shine abin da za ta yi ina fata mun gane to wannan abubuwa kamar da muka gansu abubuwa ne guda tara sai mu kalle su mu ga cewa inda za a dora mu akan sikeli da su wani akan sikeli menene aka samu daidai din yanzu wani zaka ga cewa gaba da wani daga wannan cewa wa anfik min qawlika ala ahlika kun ga aka faɗi siyarwa kuma sannan aka hana duka wanda ba daidai ba to wallahi wani ya hada wannan miyagun halayen guda biyu ga duka ga ba siyarwa kirki wallahi za ka tausayawa matanmu sai ka ji mace ta ce wallahi sai ai shekara mijinta ba su tattauna suka yi hira ta lumana da fahimta juna babu wannan ai wannan gida ya zama jahannama a ce ma'aurata miji da mata ba a hira ta lumana ba za ka ji ana dariya ba wallahi akwai magidancin da ko da da ce mata da yara ana ta hira ana ta walwala da an ji shi wallahi sai ga wannan yaro ya tashi ya koma can wata ta shiga can kawai an janye wannan kan ga nan ga nan to a dinga kakkauta abin nan sai ka ce wani aljani zai shigo gida ba sallama haka zai shigo wallahi wasu masu gidan in sun shiga in ya kira mace a tsorace za ta je in ya kira dan a tsorace zai je wani mutum rayuwa ce wanda ga cikin ɗalibanmu direba ne wani mai gidansa ana cikin nasarawa mutumin wato wata jiha ce mai nisa ba zan faɗi jihar ba wato gidan nasa irin mai faɗin nan ne kuma kasan talaka duk tsanani inda akwai dan abin da zai abin nan dai haka ake ta haƙuri ya ce wallahi sai ya tuƙa shi daga nan haddo watan jihar tasa in ka je ya buɗe baki maka magana faɗa zai ba malam mutum sai ka ce ifiritu ba a da wallahi ya ce ka idan suna farfajiyar gidan wannan suna goge-gogen motoci wannan suna share-share da an hango shi sai wannan sinan a guje wannan sinan a guje wannan wace irin rayuwa ce wallahi wannan ba rayuwa addinin musulunci ba shi ba wani ya zo a wajen manzo alaihi salam ya ga manzo alaihi salam yana shafa kan Hassan ne ko Husaini ne yana lallashin sa sai ke tsaya ma'aikin Allah ni fa ƴaƴana irin wannan sun kai wajen goma ban taba shafa kan ɗaya ba ban taba dawo ɗaya duka ba manzo Allah ce to ya zan yi da kai Allah ya zare rahama daga zuciyarka to saboda haka ya kamata a gyara irin wannan kuma wasu matan kwaɗayin tsiya yake kai su gun irin waɗannan wato miyagun abin nan mazajen yana da gida ai Abuja yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza saboda kaza ta je ta zo ainihin ta je ta ci duniya wallahi ta zamo yadda ka san baiwa a gidan irin wani abu suna da yawa sai a lokaci yau ce ba a gama fece su ba amma dai mu sani wallahi wannan haramun ne haramun ne wannan zama ba na musulunci ba ne ko ba komai ka so ka zama yadda manzon Allah ya faɗa khairukum khairukum li ahlihi mafi alkhairin ku wanda ya fi zama mutumin kirki a wajen matansa yace kuma ne ne mafificin ku a wajen matana manzo alaihi salamu saukin kansa ya kai hatta ya matarsa aiki yake aikin gida hatta ya su aikin gida yake amma wallahi akwai mai gidan da kofi in zai gani a hanya ya fi karfin ya duka ya kawar sai dai ya balla shi ya galo da ya balla shi ya ga kwano ya bal da shi wallahi ba zai duka ya dauka ba saboda kasaita wannan ba daidai ba ne Allah ba mu yi komi gyara amin amin to sai hadisi na gaba يتي قال حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتي ونمتن ياذو وجم منزو سيراد أمنتن الله سكار تبتع غريس يتي جئت أبايئك على الهجرة نازو دومين نيمك شفا أكن هجرة wata raktu abawayya yabkiyan kuma na bar mahaifana suna kuka qalar je ilaihima sai ce koma zuwa gare su fa adhikhuma ka sa su yi dariya kama abkaita huma kaman yanda ka sanya suka yi kuka wannan hadisi mun wuce makamancin sa abinda wannan hadisi yake nuna mana cewa duk da hijira a wannan lokaci ta zama wajibi to tunda iyaye ne musulmi kuma suna da buƙatar taimakon sa lalle ne ya zauna ya kula da su a wannan lokaci domin kulawa ta riga ta zama ainihin wajibi حديثي نقبا قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سميت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم yace wani mutum ya zo ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yuridul jihada yana nufin yayi jihadi faqala sai ce ahayyun walidaka shin mahaifanka a raye suke qala na'am yace eh faƙala sai ce fafihi ma fajahid to ka je ka yi jihadi a cikin sha'aninsu kaga wannan cewa fafihi ma fajahid sai kaga kaman zahirin yana nuna cewa to shikenan ka je ka yake su kamar yadda dan tamori yake fasara hadisai eh duk yadda ya ga ransa ya masa kawai sai ce shikenan kawai an ce kaza to tunda an ce kaza to ma hadisin ba daidai bane to kaga wannan fafihi ma fajahid ma'ana dole za a yi takadiri fafihi ma fajahid nafsaka ka je ka yaƙi zuciyarka a cikin sha'aninsu ma'ana duk lokacin da mutum yake zaune da mahaifansa kada ka taba dauka kullum za su yi masa abin da yake so ba ko da yaushe bane wani sai a jarrabe shi da uba mai tsaurin mu'amala wani uwa mai kaushin mu'amala wani kuma dubbin wallahi wani jarabin da Allah kan yi masa da uwar da uban ba sa fahimtar juna kuma kowanne mai mawuyacin hali kuma kowanne sai ya ce kada ka ba dan uwan hadin kai uwar ta ce kada ka ba uban hadin kai uban ya ce kada ka ba ta hadin kai kuma kai kadai ne to ya ake so ka yi da ɗaya kana tattauna da ɗayan kayi laifi kai yanzu ba kai nace kai sashi ganin kuna magana ba haba bayan Allah ku kuka haife shi ko biyu wane ne zai ce shi wa ya fi haƙi a kansa to irin wannan yana faruwa wasu haka halayya take wasu kuma za ka samu cewa tsufa ne in mutum bai yaƙi zuciyarsa ba wallahi sai ya barin ladarsa daga cikin abin da na karanta wani daga cikin magabata babban malamin hadisi ne yana zaune ɗaruruwan ɗalibai suke zagaye shi Allah jarabe shi da mahaifi ta ɓaɓɓe ana cikin koyar da hadisi kawai sai zo yana zuwa kawai sai kwaɓe wandonsa a cikin wannan halkar sai ya nuna ɗan sai ya ce haza kharaja min haza dan ya tashi ba tare da bacin rai ba ba tare da damuwa ba ya je ya lallaba shi ya samu ya mai da shi gida abu a cigaba da karatu to yanzu wannan idan mutum baya da saitin addini me kake zato zai faru irin waɗannan ba za ka iya lissafa su ba sai dai abin da kake iya tunowa wani uban renuwa duk abin da kai masa to wallahi sai ya kushe kuma daga cikin da ake samun matsala a ce magidanci yana zaune da mahaifiyarsa da matansa a ce kuma an samu uwa mara haƙuri da ya wuce da 'yan bakan leda sai ta duba eh nama ne ya kunshe zai je kai musu kai akwai ma an wuce ya ce kai kawo magane me za ka kai musu kun babu yadda za ka da ita to shi zaka ce fafihima fajahid ka yaki zuciyarka ta fuskar zamantakewa da su saboda dole zaka fuskanci kalubale mai yawan gaske Allah ka radafa mana amin amin wannan hadisi na ko ko ce babi na goma hadisi na 21 yake cewa babu man adraka walidayhi فلم يدخل الجنة قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قالوا يا رسول الله من قال من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار yace babu man adaraka walidaihi babi da yake magana dangane da wanda ya ruski mahaifansa falam yadkhulul janna kun bai shiga aljanna ba wannan hadisi na sayyidina Abu Hurairah Allah kara masa yadda yace manzo alaihi salatu wassalam yace rahima am fa amfuhu wato hancinsa ya turmuzu a ƙasa rahima amfuhu hancinsa ya turmuzu a ƙasa rahima amfuhu hancinsa ya turmuzu a ƙasa kalu ya rasulullah suka ce mai aikin Allah man wane ne wannan kala sai ce man adraka walidayhi wanda wato ita kadira abun man adaraka walidaihi alkibaru indahu wanda girman shekaru ya riski iyayensa suna tare da shi au ahadahuma ko kuma ɗaya daga ciki fada kalan nara kuma ya zama ya shiga wuta wal yazu billah to nan da yace babu man adraka walidayhi babi da yake magana dangane da wanda ya ruski mahaifansa falam yadkhulil janna kuma gashi bai shiga aljanna ba ma'ana kamar a ce babu ismi babi na zunubi ko girman laifi ko lalacewar duk wani abu da za a kaddara a nan na irin wannan ma'anar zai shiga ma'ana babi na tambadewa ko lalacewar wanda ya ruski mahaifansa kun bai shiga aljanna ba wannan tarjama mai take nuna mana ruskan iyaye wato kaman ashe certificate ne ma na shiga aljanna ka riski iyayenka ko ɗaya daga cikinsu wato kamar wata ƙofa ce Allah ya buɗa maka ce wato za ka shiga aljanna ta hanyar kyautata musu to sai zan babban abun mamaki a gunka a ce ka rayu da su kuma ba kai abin da ainihin za ka shiga aljanna ba da yazu billah يتي قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ عليه الصلاة والسلام يتي رغم أنفه حنسنسا يا ترمز لكسا الرغام شيني ترقايا كمان الأفر in aka ce affarahu ya turmuza shi ya burkida shi a cikin kasa ya ka ce argamahu ita wannan kalma ragima tana zuwa lazima ko kuma ta'addiya misali zai iya zamowa argama ko kuma ragama ina fata mun gane to saboda ka zai ce ragima anfuhu hancinsa yayi budu-budu da ƙasa wato wannan kinaya ce ta cewa yanzu duk mutumin da aka ce ya faɗi a kife kuma hancinsa ya yi buɗu-buɗu da ƙasa to wannan mutum ya shiga tasko ya shiga hali wanda yake alifin marar daɗi to shi ne aka ce hancinsa ya turmuzu a ƙasa manzo alaihissalam ya faɗi wannan hasso uku wato wani ya daga cikin usulubi na koyarwa na manzo alaihissalam da hukuncin kawai ya faɗa abun ba zai shiga kwakwalwa kamar yadda sai da aka faɗi abun ba ma to aka faɗi sifa da munin abu kafin a faɗi abun sifantawa kamar a zo a ce kai ya shiga uku ya lalace kai ya bani ya lalace kai kaga dole ka ce kai wane ne wannan za ka so ka ji wane ne kuma wani laifi ya yi to su sahabbai kullum suna so su ji menene ba daidai ba don su nesanta su samu kusaci ga Allah sannan su ji menene daidai su aikata su samu kusaci zuwa ga Allah a nan kun ga musulunci kullum sifa yake nuna ba suna ba a nan malami ya shigo basaraki ya shigo mai kuɗi ya shigo talaka ya shigo duk wanda ya sifantu da wannan to ya san cewa da shi ake hancin sai ya turmuzu da kaza qalu ya rasulullah suka ce aikin Allah man wane ne kar sai ce man adraka walidayhi shine wanda ya ruski iyayensa wato man adraka walidayhi indahul kibar shine wanda girman shekaru ya ruski iyayensa tattare da shi wannan gaba tana nuna mana ashe inda aka fi samun matsala shine lokacin da shekaru suka zama sun yawa ma'ana inda aikin ladan mai yawa yake shine lokacin da za ka yi haƙuri da su a lokacin da ba kowa zai iya haƙuri da su ba domin yanzu idan aka ce da uwa da uba kalau suke a cikin hankalinsu suke kuma har ma a yi sa'a suna da wadata ba sa bukatan komai maki da kai ma yi maka za a yi to wani mai abin damuwa ma a ciki ba ma wani abin damuwa a ciki ko kuma akalla ka ce suna da hankalinsu suna ji da ƙarfinsu matsalolin da sauƙi to amma babu inda ake samun matsala irin a ce an rafke irin a ce an tsufa bawali wani lokacin daga zaune wani lokacin ma ba haya ya kwace akwai wanda tsufa ya kai in aka tabbar daki kafin a karasa kawai sai bawali sai ba haya sai ya kwace wasu abubuwa ga sunan wanda dan adam bai so ya ga wannan abun ko ya ji wannan abun to anan ne aikin yake kai ka sha yin bawali suka yi haƙuri ka sha yin bahaya suka yi haƙuri to an zo matsayin da kai ma yanzu dole ka yi haƙuri da bahayar su ka yi haƙuri da bawalin su in sun yi yadda suka wanke naka suka tsaftace babu damuwa to kai ma dole ka wanke na suka tsaftace ba tare da damuwa ba yanzu akwai wanda zaka ga yana raye da iyayen nasa ko duk biyun ko ɗaya daga ciki sun kai wannan halin amma wallahi saboda matsayinsa ko na kuɗi ko na mulki ya wuce hidimta ma iyayensa sai ce jikoki su je su yi wannan kuma kai tonan asiri ne a wajenka kai ya kamata a ce ka rungumi iyayenka a irin wannan halin in ma sun yi wani abu wanda yake na ƙazanta ba ma wanda ya gani ka je an nufi ka gyara wannan abu kai ma a kwana a tashi halin da suka ji Allah zai iya kai ka kuma wallahi so da yawa ƴaƴan da suka kyamaci iyayensu suka ki hidimta musu irin wannan halin da tsufa Allah yakan jarrabe su su yi dogayen shekaru su tsawon shekaru su rafarkwaɓe kuma Allah ya jarrabe su da fitsararrun yaya sama da yadda su suka yi mana su iyayen wallahi da yawa Allah kan jarabi irin wayannan din domin kamata dinu tudanu yanda kai kai ma sai a zo a dandana ma ka ji inda da irin abin da kai ma naka mahaifa to shi ya sanya aka ambaci girman shekaru au ahadahuma ko kuma ɗaya daga cikin su uban ne ya tsufa ko uwa ce ainihin ya zamo ta tsufa fadakalan nara sai ya zama ya shiga wuta wannan gabar ashe tana nuna mana saba musu da kuma rashin taimakon su a lokacin bukatar taimako abu ne da zai kai dan adam wuta Allah kiyaye to ina ganin an nuna mana lokaci sai mu takaita a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya mamu lada abinda mu kuskure muna fata Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan ya yi sallama da addu'a ya ce don Allah malam muna neman addu'a akan bukatunmu na alheri Allah mai da ma da gida lafiya to muna muku addu'a Allah biya muku bukatun ku na alheri Allah shi yayi kowace irin damuwa ɗan wa kamar da muka gani yau takwas ga watan takwas kamar da muka faɗa tun farkon karatu kuma al'ada ta riga ta gudana galibi idan watan sha'ban ya shigo mukan nan dakatar da karatuttuka to insha Allah ina ga sati mai zuwa shine duk karatuka ma zamu dakatar da su gaba daya kun ga yau takwas ga wata rana ita yau zai zama goma sha biyar ga wata to insha Allah satin da muke sa ran shiga idan muka yi karatun asabar muka yi na litinin ma'ana rana ita yau muka yi na rana ita gobe talata karatun bukhari sannan muka yi na alamis wanda muke can na risala ko bulugul maram to insha Allah ta'ala daga nan za mu rufe kuma sai bayan azumi fatan da muke in Allah ya taimake mu ba abubuwa suka yi nauyi ba mu ga bi idinillahi ta'ala a cikin watan shawwal mu ga cewa mun dawo karatuttuka akalla mai koda na wata biyu kafin barka barka ya zama ta kasance wannan zai sa gibin ba zai yi yawa ba sosai insha Allah ta'ala muna fata Allah ya manna gamdakatar ya samu dace wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh